إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا عشرين ديدي قوة صفر هجرة من زمان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبودا دلي هدو دا أربعين دا تقوس wanda ya daidai da uku ga watan takwas shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin minhajul muslim wannan shine karatunmu na 23 muna ci gaba da kawo dalilai waɗanda suke nuna Allah subhanahu wata'ala ya ba da labari game da tashin alkiyama Allah ta'ala ya ce fa'iza nufi hafi suri na fukatun wahida an na mamun karanta shi ba kan mun karanta an na kawo alwazinu da an ka an hanya ونضع الموازين القسط Allah subhanahu wata'ala yace kuma muna aje ma'aunai na adalci li yawmil qiyamati saboda ranar alkiyama wala tuzlamu nafsun shay'a ba a zalunta ba a tauye ma wata rai hakkinta wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha idan ya kasance daidai da girman kwayan komayya Allah subhanahu wataala ya ce za mu zo da ita wa kafa bina hasibin Allah ya ce kuma mun isa mu zamanto masu lissafi wa fi qawli subhanahu wataala haka ma cikin magana Allah ta'ala fa idza nufikha fi suri idan aka yi busa a cikin kaho nafkhatun wahida busa guda wa humilatil ardu kuma aka dauke kasa wal jibalu aka dauke duwatsu fa dukkata aka dake su dakkatan wahida dakewa guda daya wanda aka game su gaba daya duka aka dake su duka aka maida su gari gaba dayan su kasar da take da tsakuwa da kankaru da duwatsu da kuma su kansu duwatsun da tsaunuka duka Allah subhanahu wataala zai sa a maida su kasa gaba daya wasu yiratil jibalu fa kanat saraba za a tafiyar da duwatsu sai su zamanto kamar gulban aljanni kamar kawalwalniya shikenan sun riga sun kare fa yawma idin Allah ta'ala ya ce to a wannan rana waqa'atil waqi'a me abkuwa ta wanshaffati sama'u kuma sama za ta tsaki fahiya yawma idin to ita ma a wannan rana wahiya mai rauni ce mai tafshi ce za ta narkewa ta zanki zubowa bai zan shakkati sama'u fakanat wardatan kaddihan Allah subhanahu wata'ala ce idan sama ta tsage za ta zamanto wato warda tattata wurkar dihana kamar fata ma'ana za ta yi laushi da kasan fata tana yin laushi a wurin masu gyaranta ta yi tamshi ta sha mai ta sha abubuwa sai ta yi tamshi saboda a samu a yi aiki da kyau da ita to haka ita ma sama za ta yi ta yi laushi saboda aikin ta ya riga ya kare wal malaku Allah ya ce kuma mala'ika mala'ika guda da shi yake ce ma almalak amma dai nan ana nufin mala'iku kenan ala arja'iha suna akan sasanninta gefe gefenta ita sama wa yahmilu arsha rabbika suna daukan alshin al'arshin ubangijinka Allah yau mai din a wannan rana fauka sama gare su tamaniya mala'ika takwas saboda al'arshi yana da girma mala'ika guda mala'iku guda takwas ke dauke da shi da su mala'iku kuma kasan halitta ne mai girma shi al'arshi babba ne ko ba ka bishe sa Allah ke cewa rabbul arshi al'azim Allah mai al'arshi babba al'arshin Allah babba ne al'arshin Allah subhanahu wataala ya fi duniyar nan da abin da ke cikin duniya gaba ɗaya girma ta halittun Allah subhanahu wata'ala ba a yi kama al'arshi ba a mala'iku guda takwas suke ɗaukar shi to ya kake tunanin mala'ikun nan yau mai izin Allah ta'ala ya ce a wannan rana tu'un raguna za a bujiro da za a kawo koren Allah dama wurin Allah kuke ma za a kawo ku inda Allah subhanahu wataala zai muku hisabi la takhfa minkum khafiya babu wata rai mai boyuwa a cikin ku da za ta boye ma Allah subhanahu wataala mana duk sai kun zo kun bayyana gaban Allah wa barazu lillahi alwahid alqahhar za su bayyana ga Allah subhanahu wataala makadaici mai karfi wa barazu lillahi jami'a duk za su bayyana gaba Allah za su fito kuru-kuru ga sunan kowa da kowa yau mahun bari zuwan ranar da za su bayyana kowa ya fito ga fili da saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce a wannan rana za a kawo ku ya ku bayi na la takhfa minkum khafiya babu wata rai mai koyuwa a cikin ku ga Allah subhanahu wata'ala da Allah ce fa amma man utiya kitaba to amma wanda aka bashi littafin shi bi yamini da hannun shi na dama fa yaqulu to cewa zaye ha um ku karba iqra'u ku karanta kitabiya littafina inni lallaini zanantu na tabbatar anni mulaqin hisabiya lalle ni mai gamuwa da hisabi na ne wa huwa fi 'ishatin radiya to shi yana a cikin rayuwa wadda take abin yarda rayuwa yardaddiya ma'ana rayuwa yardaddiya ita ce rayuwar da kake so ka samu to Allah zai baka irin rayuwar da kake so rayuwar da babu damuwa cikinta ba bakin ciki a cikinta babu bacin rai a cikinta ba rishin lafiya a cikinta ba talauci a cikinta babu karewar jin daɗi a cikinta ba ka kake son rayuwa ba Allah zai baka wannan rayuwa wanda kake so sai Allah ta'ala ya ce ma abinda na baka ya ishe ka ya gamsar da kai ka yarda da haka ya ce ya yarda kowa sai Allah subhanahu wataala ya tambaye shi ka yarda da irin wannan rayuwa akwai abin da na tauye ma akwai abin da na rage ma akwai abin da ban baka ba ce ma Allah subhanahu wataala ai komi an bani duk abin da nake so gashi nan ba sai za kai ba ka riga ka sai ba a sai komi ga yanan ka riga ka sai shi a duniya an yalwata maka shi a cikin ɗakinka ko a cikin gidanka na aljanna komi duk abin da ka so za ka samu ba ita ba ce rayuwa yardaddiya ita ce rayuwa yardaddiya rayuwar da kowa yake so ya ga ya samu yake taba mata ka a nan duniya ba ta samuwa sai lahira lahira ma sai gidan aljanna fi jannatin yana cikin aljanna aliya aljanna wadda take madaukakiya ma'ana mai dogayen itace mai dogayen gidaje mai dogayen benaye lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniya Allah ya ce suna da gidaje saman gidaje wasu saman wasu tajri min tahti al-anhar ƙoramu suna ta gudu ƙarƙashinta wa'adallah Allah ya yi alkawari la yi kulifullahu mi'ad Allah ka bai ta da alkawari su saboda ka aljanna komina ta maɗaukaki ne wa hun fil gurfati aminu Allah ce su a cikin ɗakuna suna amintattu suna cikin aminci suna cikin kwanciyar hankali ƙoƙofuwa daniya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tsinka ‘ya'yan itacen aljanna kusa yake ka ciro ɗin to ba sai an ta yi nesa ba daga kwance ma sai ka cira yanzu ma a duniya Allah ya kawo ci gaba kana kwance sai ka cire dan mangwaro Allah ya kawo mangwaron da ba sai an ba sai an je can sama ba nan daga zanne sai ka cire shi ga yana dabino ma daga zanne sai ka cira tun Allah na gaya mana kutufu a daniya ga tun rayuwar mu ta duniya ba mun gani haka ne ko Allah ya ce wa daniyatan alaihim zilaluha wato inuwa aljanna an sauƙaƙe ma mutane ita kuma ‘ya'yan itacen aljanna ma kusa suke ba nesa ba to ƙutufu hadaniya kenan kolo Allah subhanahu wataala zai cewa ku ci ku ci mi ku ci ‘ya'yan itacen aljanna tun da su aka fada ku ci iyakacin yadda kuke so ku ci ba tare da ka kosa ba ba tare da ka gaji ba ba tare da abin ya cutar da kai ba za ka ci washirabu Allah ya ce kuma ku sha na cin a ci na sha kuma a sha ko ba ka ba ya ta ce a kodan da ake ci a kodan da ake sha yawwa an Allah subhanahu wataala zai ce wa ku ci ku sha a cikin farin ciki mana ba za ku samu wani abinci ko abin sha a cikin aljanna ba wanda ya yi yami a san ita duniya wani lokacin abin da yami amma sai ka ci da haƙuri ba yadda za ka saboda in ka gici to ba za ka samu ba wanda ya kai shi ba sai ka ci da haƙuri kana yi kana ɓata rai haka nan dai in ka kare ka je ka samu fulajin ka dan kora saboda ka jikin ya murda yin duniya ba daidai halinka ne aljanna kuma za ka ci cikin farin ciki babu wanda ya buga babu wanda ya yami babu wanda ya wari za ka ci shi yana kamshi kamshin daɗi yana tashi bima aslaftum Allah ya ce saboda abin da kuka aikata filayamin khaliya a cikin kwanaki waɗanda suka shuɗe kwanakin duniya kenan kaga duniyar gaba da Allah ya kira ta da sunan kwanaki saboda a wurin Allah ma bata kai kwanakin ba amma Allah subhanahu wataala kaga ya kira ta da mi da kwanaki filayamin khaliya mana duk zaman da muka yi dai ba mu yi wata daɗewa duniya ba to haka nan ne mana da da zara an ce ka kare ka rasu shi kenan sai kaga kaman kamar baka taba zama cikin ta ba ba a ƙara ganin ka ba a ƙara ganin motsin ka ba a ƙara ganin wata alama ta ka shi kenan an yi an gama babu abin da zai amfanin ka sai abin da ka gabatar a cikin waɗannan shekaru da ka rayu duniya ciki shi kare zai amfanin ka mutane na ana nan ana ayini a kwana jibi ana tama addu'a to sai an doke wani lokaci bayan wata dai kuma shi ke nan an mance da kai an kare ballantana an wata irin taka ta faru kayan ma kai sati sai ka kawai kai shi ke nan sai a hankali sai na kusa da kai kwarai sai matar ka za gani tana ta yawo da carbi tana komi take ma ba sani yadda ta yi da carbi ko kai take ma addu'a tana Allah ya ji kanka istighfari take ta ma ko mi take ita da ganta da carbi ko magana ba ta yanka kuma tuni har sun aza shayi ma ana ta binnan ana shan premier ana ana shan diesel yake nan sun riga sun saki ya za ce to duniya haka ta ce to abin da aka yi 'yan kwanaki ne kawai ka san ke kashe wa matakai yadda ta kai a ce wurin mutuwa ana kai shayi da an dawo daga abin nan aka samu awa ɗaya awa biyu duk dai an darrahe an dan ware wasanni aka sai ka janna cewa ba a shayi ka san ayi ke ka cewa ta kai inda ta bai kamata a sha shayi wurin wurin mutuwa ba wurin suna ba ne ko abinci da ake hidda bai kamata ba kamata ya doki abincin a kai ciki kuma cikin ma a ba waɗanda su abin ya dama ba yan zaman gidan ba a kawo dai su can wani zai kawo buhu biyu na shinkawa wani buhu uku wani karton maka wani wani ce a kawo rago ma a yanki duk ba marayin za su ci ba dai yan zaman gidan ne za su can ranar da ake cika kwana uku ko hudu ko biyar an gaji da zama za a hita a bar yan gidan masu da komi makin mutane masu zanki tausayawa sai an ƙara wannan zaman sai su ta kawo buwan shinkawa ko ba haka ba sai an ƙara zaman an ga yanzu dai ba kowa kowa gidan cikin ma daidai matan da za su yi ta'aziyya ta wasu su fito sai a kai abinci to ba haka ake yawa ake kai shi ana dawowa da kabura wani ma an ta yi kayan a dawo zai sa kawo buhun shinkafa da ka neme su gobe sun kare sai ka ji wata tsohuwa na rikowa tana kaiwa ne haka yau ba a san wa abincin gidan da an cin can ciki an cin yanayin waje an cin ana yau ba a san wa na ga shiru shiru yanzu an sha ɗaya ta yi ba yi wannan yana daga cikin kekashewar rayuwar Allah ya samu gyara wa amma man wuce kitabahu bi shimali amma wanda aka bashi littafin shi da hannun shi na hagu fa yaqulu zai cewa ya laitani wayo ni wayo kai na wayo kai tuna lam uta kitabiya inda ma ba ba da littafi na ba domin da hannun hagu aka bashi yasa yake cewa da ma ba bashi ba kuma za a bayan shi bayan bayan shi ta baya za a cewa mai kwaninka ta baya ka karba mala'ikan na bayan shi ce mai kwaninka kari ta san babu girmamawa ce za a baka ji za a ce mai kwanin ta baya akwai girmamawa ba girmamawa ce akwai wulakantar ko kuma kafir ya cancanci a wulakantar da shi saboda ya wulakanta addinin Allah yasa ya dace shi ma Allah ya wulakanta shi a amida shi ba komai wahidin tashin alkiyama shi kuma ita wannan kururuwa yana kara yana wayo shi wayo kai shi walam adri ma hisabiya yana cewa ban san menene hisabi na ba wani irin hisabi za a yi mani ya laita wayo ta wayo kanta ita rayuwar da ma a ce kanatil qadiya ta kasance mai hukuntawa ce dama da na mutu ban tashi ba kuma kafiri ka san shi haifi kowa mai san rayuwar duniya kafiri san rayuwar duniya ke gari saboda bai yarda da Allah bai yarda da tashin alkiyama saboda aka yi abinda yake gani nan da dindai to kaga nan dingara sai a aikin yasa ba mutuwa ba ta cikin tunanin shi amma nan din tun da ma mutu a wurin shi ba a tashi to kaga ya gara ita ta rayuwa shi Allah kiyaye na aghna bai wadatar da anni gare ni ba mali ya dukiyata ba dukiyata ba ta kare mani komi ba da Allah ya ce innal ladina kafaru lan tughni anhum amwalu lalle kafare dukiyoyinsu ba za su musu amfanin komi ba ba za su kare masu komi daga azaban Allah subhanahu wataala ba walaika hum waqudun nar Allah yace waɗannan su ne makamashin wuta saboda haka dukiyarka ba ta da amfani a gare ka musamman ma kafiri wanda dama ba ta halaliya ya neme ta ba kuma bai sarrafa ta ba ta hanyar da Allah yake so ba yadda ya ga dama shi komai inda za ya samu kuɗi to zai ya yi zalunci ya yi kama kariya ya yi cuta ya yi ha'inci ya yi damfara ya sai da giya ya sai da kwaya ya sai da kayan maye wanda za su gusar da hankulan mutane ba abin da ya sha mai kai shi in dai harka a samu kuɗi to zai yi ta kafiri ke to kaga kuɗin ya same su me za yi da su kaga dai ba zai gina masallaci ba dan shi ba mai masallacin bane ba zai gina makarantar qur'ani ba makarantar koyar da addinin musulunci ba duk ba zai yi ba kaga dukiya ba ta da amfani ke amma kai musulmi akalla duk yadda dai za a yi komin rowa ka komin makonka dai ka yi da zakka ka yi sadaka kuma kana yi ne dan Allah ya biya ka ko ba haka ba ko da cikin shekara ne ka bada jikka biyar wani taimako da ake nema ka ce kai ma ga naka cikin shekara ga kudin ukadan dara shayi kai kayi dan Allah shi kuma dan Allah ma bai yarda da ita ba kaga bambancin ku kenan to ma afna anni maliya dukiya ta bata kare mani komi ba ma'ana ba ta hana ni zuwa wannan wurin ba gani yau gaban Allah subhanahu wataala har ma an mika mana littafi na da hannun hagu to duk ya ta mai wani da ta mai wani da fadawan shi balwan shi yaran shi masu mai ake kan dukiya da sun hana kawo shi nan wurin amma ga shi ya tsaye gaban Allah yana kuka yana wayo shi wayo kan shi kuma duke ta riga ta ni ya baro ta halaka anni sulqaniya sarautata da shugabanci na ya hallaka ya bali ma'ana masarauci ne mai kudi mai mulki ne shugaba ne yake nan shugabanci ya kare ranar alkiyama Allah zai cewa limanil mulkul yau mulki yau na wane ne maliki yau midin ko ba haka bane Allah subhanahu wataala shine mai mulki a wannan rana babu wani mai mulki da kan shiga yanin mai mulki na cewa halaka anni sun kwaniya mulki na ya halaka ya bal na cuci mutane na zalunce su na hana sakokinsu da Allah ya ce in ba su ban musu adalci ba ban nuna musu addinin su ba ban kare musu shi ba ban kare musu mutuncin su ba ban kare musu zaman lafiyar su ba na bar su ana fatattakar su ana kashe su ba wani kokari ba ta hubasa da nayi in ga na kawo karshen duk wata wahala da suke sha kuma gashi yau ya ni gaban Allah subhanahu wataala Allah zai ce wa khudu ku kama shi fa ghullu ku daure shi ku sabai mai kuma jahima sallu sa'annan ku kona shi a cikin wutar jahima ku shigar da shi ku toye shi a cikin thumma fi silsilatin sa'annan kuma a cikin sarka zar'uha tsawanta 70 zira'an kamu 70 ne fasluku ku zira shi a ciki ku sanya shi a cikin wannan sarka din a nade shi a laulaye shi sai a wurga kamar majaujawa a tilla shi cikin wutar jahannama innahu kana la yu'minu billahi al-azim Allah ta'ala ce saboda lalle shi ya kasance bai ba da gaskiya da Allah mai girma bai yarda da Allah ya halice shi ba bai yarda da Allah ne abin bautar shi ba bai bauta ma Allah ba bai bai ya ga dokan Allah ba wala yahuddu kuma bai kwadaitarwa ala ta'amil miskin abisa abincin miskini talaka wanda baya da shi yau baya da shi gobe kullum sai ya hito nema a samu wata rana wata rana ba a samu ba a koma hakan daga mutum ba ya shiga gidan ya sai shafin dare yara da sun haƙura sun kwanta shi ma ya kwanta bai samu ba so irin waɗannan su Allah ta'ala yake so a zan yi taimaka ma ba mamaki damarka akwai irinsu a gidanka ko hagunka akwai irinsu ko gabanka ko bayanka ko kusa da kai ko cikin danginka ma akwai waɗanda suke yini ba su ci ba su sha ba ba su da shi ba su da gobe kai baka ba su ba kuma an kaga wani za a ba su ka ce kyale su sai wannan kashe zuciya yake to Allah ya kashe maka zuciya kai ma idan baka kwadaitar ba a taimaki bayan Allah a taimaka ma miskinai waɗanda ba su da abinci kuma kai ga kada abincin da kullum kana iya ci da mutum ɗari ba tare da dukiyarka ta girgiza ba don mi ba za ka ciyar ba kuma don mi ba za ka kwadaitar ba kwadaitarwa ta malami ce da wanda ba malami na dai malami shi ya san ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadanda suke magana game da kwadaitarwa game da ingiza mutane da ba mutane roman da za a samu a cikin miciyar da wanda ba yi da shi yasa Allah subhanahu wataala yace falaqata hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة مسكيني تلك wanda yake kwanciya ga ƙasa ko matala baya da baya da katiba ma irin wanda wanda duk ta sashi wanda in ka kwantawa ba ta da bambanci da tabarma baya da ita bisa tabarma yake kwana ko ya kwanta ga ƙasa ka iske wani ɗakin shi ko ke so baya da baya da halin sayin shi takalmin shi ke azawa ya matashin kai da su ko kwalaye Allah ya kiyaye to Allah subhanahu wataala ya ce laifuffukan da suka kai wannan dan wuta din a wutar jahannama saboda bai ba da gaskiya da Allah ba sannan kuma baya ci da miskini kuma baya kwadaitarwa akan abincin miskini Allah kiyaye wa bi qawlihi ta'ala a cikin bada Allah subhanahu wataala ma Allah ya ce fa rabbika to kuma na rantse da Allah mahaliccinka la nahshurannahu Allah ya ce tabbas sai mun tattara su su waɗannan kafirai din waɗannan mushrikan waɗanda suka ki bin doka Allah subhanahu wataala Allah ya ce sai mun tara su washayatina Allah ya ce kuma shaidanu ma sai mun tara su shaidanin mutane da aljannu thumma lanahdhirannahum sannan za mu halatto su mu kawo su haula jahannama gefen jahannama jisiya suna durkushe wa tara kullu ummatin lafiya kullu ummatin tudaa ila kitabi al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun thumma nunajji Allah subhanahu wa ta'ala ce thumma lananzi'anna sa'an mu ciro min kulli shi'atin daga kowace jama'a shi'a su ne jama'a da larabci abinda ya sa yan shi'a ke ce masu yan shi'a saboda suna goyon bayan sayid na ali mabiya sayid na ali sai ce masu shi'a ba wata kalma ce mummuna ba ba jama'a shi ne mi yawwa jama'a ta kwarai ko ta banza duka ana ce mata mi shi'a Allah ya ce wa inda mai shi'atihi da Ibrahim ka kalma ba mummuna bace yawa ba ko kalmomi waɗanda mutane suna daukar su munana ne amma kuma ba munana bane ya danganci abin da mutum yayi sakamakon wannan kalma din ayyuhum Allah ya ce za mu ciro daga kowace jama'a ayyuhum wane ne a cikin wannan jama'a shaddu ala rahmani atiya wanda yafi tsananin taurin kai ga Allah subhanahu wataala mai rahma mana da cikin gungun jama'a da cikin taron jama'a wanda ya fi kowa taurin kai game da bin doka Allah Allah zai cewa a jawo shi domin a tura ya cikin wutar jahannama thumma la nahnu sa'annan lalle mu a'lamu mu ne mafi sani billadina game da waɗanda hum su aula su ne mafi cancanta biya da ita suriya wurin konewa ma'ana mun san wa ya fi dacewa da ya kone a cikin wutar jahannama ita kuma jahannama la yaslaha illa lashqai Allah ya ce babu wanda yake shiga cikin ta toyi sai tababbe marashin arziki wa in minkum illa wariduha Allah subhanahu wataala ya ce babu wani a cikin ku bace sai ya gangaro ta ita jahannama din kana ala rabbika ya kasance ga Allah maliccinka hatman yankakken abu ne maqdiya abun hukuntawa ثم ننجي الذين اتقوا Allah ya ce sa'annan mu tsayartar da waɗanda suka bi dokan Allah suka kiyayi duk abinda Allah ba ya so suka aikata duk abinda Allah ke so wa nazaru zalimin fi jithiya mu bar azzalimai a cikin ta duddurkushe da matan Allah ya ce haula jahannama jithiya to yanzu ma dai azzaliman mushrikan kafirai masu kiyayya da dokan Allah Allah ta'ala ya ce su za a bari a ciki Allah ya kiyaye to wannan kaɗan daga cikin ayoyin alkur'ani ne waɗanda suke gaya mamu cewa fa akwai tashin alkiyama mu shirya nabi mala yace ikhbaruhu sallallahu alaihi wa sallama fi qawli ba da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin fadarsa game da tashin alkiyama la taqumu sa'a alkiyama ba za ta tsaya ba hatta yamurra ar-rajul har sai mutun ya wuce ala qabri ar-rajuli a bisa kabarin mutum fa ya kuli sai ce ya laita ni kuntu makanahu ina ma a ce ni ne maimakin shi ni ina ciki shi kuma yana waje yana rayuwa lokacin da abubuwa za su tabarbare su lalace lokacin da komi zai su kwaikwaye ya kubuce ma mutane don mutanen banza su zamanto su ne gaba-gaba ba mai fada ba mai nasiya babu mai gargadi ta haka zamanin yana ta ƙara karatuwa ana ta wazi ana ta magana Allah ba ya so annabi ba ya so amma mutane kana ganin yadda suke kama ana ce masa Allah ke so annabi ke so kaga matasa yadda suke samari da 'yan mata yawa 'yan mata da yawa da can 'yan mata suna jin koya sa wando suna yawo yanzu sai ga 'yan mata da da wanduna suna yawo kawai kaga saurayi gandame mai kato dan shekara 18 19 20 ya sumbula wandon su wandon shi yana tafiya kamar yana jin bayan gida wai kuma burgewa ce kuma yana yi ne ba wai kawai dan yana jin dadin awa a saboda wani arni na irin wannan rayuwar ne kawai inda ma yana yi ne don daɗin rayuwar shi kawai yana jin da a bai jin daɗin abu kawai makauniya biyayya ce biyayya ce yake ba ji ba gani wani na yi to wannan na burge shi watakila wancan mai kuɗi ne kuɗin ne suka mai yawa saboda yana an ya ce bari ma yawa kai kuma kana nan duk sai ka kara sun kula wannan ka je ka nemi na waki ma ka rasa bai kamata ba ko shi arne ne baya sallah baya salati uwayen shi haka nan kai kuma kan uwayen ka nayi watakila kai ma kana yi me hada ka da sumbula wannan ko bayan gida kake shi ka sumbula wannan ka kana kato zabge ni ko kana jin bayan gari ka ya kana ai abun kunya ne to sai mutum sai kar tun da sa ya dare wandan shi sumbule burgewa ce ko ga mutum da katuwar sarka yana yawo kamar ɗan kwaikwayo kamar kare kana yawo da sarka kamar irin sarkar nan da ake rata yama kare ana jan shi to kam ya daga da sarka kuma duk waɗannan abubuwa da matasan mu suke suna yi ba wai dan suna jin dada ba a saboda wasu na yi saboda su masoyansu makiyan Allah ne masoyansu su ne waɗannan arnan waɗanda ba su sallah ba su salati mara ya makaɗa mutanen banza fajirai su ne masoyansu ba su san masoyan Allah subhanahu wataala ba su san kowa cikin masoyan Allah ba masoyan annabi san kowa ba masoyan addinin musulunci ba san kowa cikin su ba rayayyu da waɗanda ba su dade da mutuwa ba da na bayan su da na bayan su har zuwa zamanin annaba ba san kowa ba waɗannan dai arnan maguzawa lalatacin su ne suka sani to kaga ina zamu da irin wannan rayuwa to akwai lokacin da zai zo abubuwa da sun tabarbare sun lalace mutum zai wuce kabari na wani mutum da ya sani ce kaf da dai ma wani ni na riga shi rasuwa da shi ne ke rayuwa ni ina kwance da wannan bala'i da nake ta gani ga yana mutum na tsoro shi ma kai ya wada cikin bala'i Allah ya kiyaye wa fi qawlihi a cikin fadan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ce inna sa'ata la takun lalle alqiyama ba za ta tsayu ba hatta ta kuna ashiru ayatin sai alamomi guda goma sun faru khasfun bil mashriqi girgizan kasa a gabas a gabacin duniya a girgizan ƙasa a girgiza ƙasa duk mutane su mutu su hallaka duk gidaje su rushe gaba ɗaya kuma hasfun bil mashriq ba wai wani gari kare ba gabacin ne gaba ɗaya za ta rizgawa wa hasfun bil maghribi da kuma rizgawa a ina a yammacin duniya yammacin duniya ma ba ƙasa guda ba wa khasfun fi jaziratil arab da kuma ainihi samun rizgawa da girgiza shi ma a cikin yankin larabawa ina ne jaziratul arab duk garuruwan da suke ruwa sun sa su mai tsakiya kaganan muna da ruwan maliya ko ba haka ba can gabas muna da romi annilo al-furat muna da abin nan kudancin duniya nan ma akwai ruwa waɗanda sun kewaye ƙasashen larabawa to waɗanda suke nan ciki ba bayan tekun fasha suke ba waɗanda suke bayan cikin tekun fasha ɗin su ake ce mai jaziratul arab yankin larabawa tsibirin larabawa ke abin da yasa ake ce mai jazira da hausa ana cewa tsibiri ko ba haka ba tsibiri shine wani dan yanki in ka kalli duniya ka kalli wannan wurin sai ka ce dan yanki ne ai muna ganewa ko kamar ruwa sun zagaye duk wurin da ruwa suka zagaye ko mutane na rayuwa na ake ce mini yawwa kamar jazira ta ilmoris kaga nan ma ruwa ne ke kewaye da su kamar juzurul qumr kumar kaga ta ma kasa ce mutanen kasar duk in za su yi tare kasar sai sun shiga ruwa ta ko'ina ruwa sun kewaye su babu mahita su su kadai suke rayuwa hakan kewaye suke da ruwa ta ko'ina ba daga gari ba a ƙasa da yin za ka hita ka ta yi wata ƙasa ta ruwa ne ba shi yake ta cibiri ko yawa cikin ko ga damuna kana ta ya cikin ruwa manya irin wannan na gulbin mara da za ka iske wani wuri ga yanan allah ya kiyaye shi ga ciyawa nan ga komi kuma jirgin ambaliyar da ake wurin ba zai ɓaci ba yana na yadda yake sai da ruwan su ta kewaye mashi za ka ga wurin makokin kallo ba idan kamar yadda wata rana muna cikin zamun saudiya muna cikin maliya tsakiyar dare muka ga irin wannan cibirin ya kai girman mara'i tsakiya yake bayanin ba kowa ciki sai sun tsaye farari na ta wasa ciki baya da kyan gani inda tsakiyar dare ne duk in ba dan abin nan batan yana haskaka hanya ba sai mutum ya mutu in ka kalli wurin sai wurin ya baka tsoro wallahi mai faduwar gaba ya kallo ne yana ya hauka cewa ai da kin kallo wurin ƙato ne kuma ciyawa ga ta na wata irin zinduma zinduman ciyawa kuma ya kai girman maraɗin nan ba mun dade muna ta yaba mu wuce shi ba da ruwa ta san ko maradi ba za a dade ana ta yaba wuce da bugu maradi ta da ba ta yanzu ba yanzu maradi ta girma sosai wa dukhanu da kuma hayaki yau matati sama'u bi dukhanin mubin ranar da sama za ta zo da hayaki bayanan ne to akwai hayaki da za a tusa shi duniya gaba daya kowai na kadi ba hayakin ne wadda jalu da kuma dujal alama ta nauke nan ta shi da jego wadda batul ardi da kuma ainihin dabba kasa wadda muka yi magana ran akhrajna lahum dabbata min al-ardi tukallimu wa yajuju wa majuju da kuma yajuju da majuju wa qulu ash-shamsi min maghribiha da kullowar rana daga wurin faduwarta wa narun ta da kuma wuta da za ta fitowa min ƙwari adan daga ƙuryan garin adan gari ne adan muna ganewa ku? gari ne daga cikin garuruwan ina yaman gari ne mai dausayi mai daɗi adan yau za Allah ce jannatu adinin dawwamammiyar nema nema ce ta dindindin wurin kullum da shi sa sai Allah ta halace jannatu adin don ku gane yadda neman adam kullun tana nan ko to ita ma neman aljanna kullun tana nan ranar alkiyama turahirun nasa ita wannan wuta tana koran mutane tana sa mutane su yi balaguro ko ga kanan ga kanan ta kama europe ko ba haka ba ta kama faransa ta kama spain ta kama ina ana daukan mutane zama dai sai a ce mutum dubu ɗari su tashi daga wuri mutum dubu ɗari biyu su tashi daga gidajensu domin an gara wutar ta lashe gidajensu da ta gama da su ana ta daukan mutane amma ba irin ta bace wannan wuta ce ta jarabawa daga Allah wacce kuma ta alamar tashin alkiyama ce kuma ita wacce an ce za ta hitawa ne daga ina min qari adad daga nan wajen za ta hitawa ita ita kuma wannan gaga daga nan ta hito to ba ita ba tana nan ta yi Allah ya sa ba mu nan wa nuzula isa ibn maryam da kuma sarkowa isa dan maryam daga sama alama nawa kenan to manzo Allah ya ce waɗannan alamomin alkiyama ba za ta tsaya ba sai sun faru wafi ƙauli a cikin bala nabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce ya khruju dajjal dujal zai fitawa a cikin duniya bayan kusu fi ummati a cikin al'ummata bayan kusu arba'ina sai zanna arba'in wani arba'in sati arba'in wata arba'in shekara arba'in mandala da ya ce bayan kusu arba'in ko kwana arba'in zai zanna kwana arba'in wata rana a cikin ranar shi ta farko a cikin ranakun shi kamar kamar shekara ɗaya ne tamu zai zarka da duniyan nan kawai na sai ya shiga kowace santa kowane lungu kowace majalisa sai ya wuce sauran kwanakin kuma 39 duk zai yi su kamar sauran kwanakin mu فيبعث الله عيسى ابن مريم سي الله تعالى يا ايكو عيسى ابن مريم يتادوش كانه عروه ابن مسعود كاي كاتي عروه ني دان مسعود ما عبد الله با عروه فيبلغه سي النبي عيسى يتي نيمن دوجل sai ya nemo shi kuma bai huliku sai ya kai shi kashi sai ya hallaka shi domin dujal ba ya fada da annabi wa shi nan sun bayan kufin nasu sa'annan mutane su zanna saba sinina shekaru bakwai laisa bainat naili adawatun babu kiyayya ko hamayya ko gaba tsakanin mutum biyu gaba ta kare shekara bakwai da za a yi bayan an kashe dujal za a zanna duniya zama na lahiya zama na farin ciki zama na soyayya da kamna ba a fada ba gaba ba keta ba bakin ciki tsakanin mutum biyu ba ma al'umma ba tsakanin mutum biyu ma ba za a samu tsakanin wa da kane tsakanin aboki da aboki amini da amini makwabci da makwabci makwabcin gida da gida ko makwabcin shago da shago duk ba za a samu adawa ba so ma yursilu Allahu rihan barida sannan Allah ta'ala ya aiko iska mai sanyi a duniya min ƙibali shami zai hitawa ne daga wajen sham daga arewacin duniya wala yabqa ala wajhi al-ardi ba zai saura akan doron ƙasa ba man fi qalbihi mithqalu dharratin min khair wanda a cikin zuciyar shi akwai gwargwadon girman kwaya ta zarra a cikin zuciyar shi ta imani min khairin ta alkhairi ya imanin ko ma fara duk wanda yake da imani cikakke wannan iskan za ta dauke mai ya shafi da su ne wanda shi inda cikin da kawai cikin da sauran cikin da sattin hamsin arba'in talatin ishirin goma biyar daya a cikin da yi kaga da yana da imani dan kaɗan shi ba duk wanda yake da imani duk wanda yake da kamshin imani duk wanda akwai alamar imani tare da shi to da ya shaki wannan iska sai ya mutu wanda kuma ba ya da imani shi ke da sai ta jin daɗi ka wannan iska akwai daɗi ka taɓa jin irin wannan wannan iskan ko ac bai ke kai daɗin shi ba iska za a saki mai daɗi ba a zufa mai rabon ya tsira shi kenan da ya shaka sai ya mutu illa qabadatu ba ce sai wannan iskan ta dauki ran shi hatta law anna li ahadikum hatta law anna ahadakum har ma da a ce dayan ku dakala zai shiga fi kabidi jabali a cikin kuryar duci ta shige cikin duci la dakhalat alayhi sai wannan iskan ta bi shi hatta qabadatu sai ta karbare shi ana da inda ka shiga sai ta bi ka hatta taqbidahu sai ta karbe shi wa yabqa shirarun nasi sai ta babbun mutane su yi saura a cikin duniya su tsaya fi khiffati at-tayri nauyin su kaman nauyin tsuntsu mutane ne ga su gabza gabza kosashi wadatacci amma da ka dauka sai ga sakwab-sakwab ba nauyi kama ka dauki zabo ko kama ka dauki kaza wa alami shi ba amma fa hankalinsa irin da namun dashi kamar tsuntsaye suke wurin nauyi amma kuma hankalinsu irin da namun dashi ya kake ganin namun dashi kare namun dashi ne ko ko namun gari ne kare ai naman daji dokari ba yadda yake rayuwa yake tare da mutane amma in ya gaba ko fuska ya yake mashi amshi kare harin yake kai maka ka motsa sai ya ci shi sai in ka ka nuna ba tsoro kawai kai ta tafiya ka kyale shi in ya gaji da hamshi amma shi da mahana yake nema ka waiwai shi ka gani ko ka ce kore shi za ka sai ya taso maka to kare ma kenan ba wanda a cikin mutane yake rayuwa sati biyu da ya wuce ko wasu karnuka na yammacin sahaba guda biyu na bisa moto da tsaye a hankali nake ta kawai sai suka taso mani ta gudu suka biyo ni ban san lokacin da aka kawahuwa na haka ba da tuka mutum da kari sai da na kai daidai gidan guragu sannan suka koma kullum wasu na gani na yana wuce amma da nan saboda sun burkici kawai suka biyo ni su gudan ma yana cikin gida gudan ya kira shi ina kallo ya leka ya ce ga mutu na kawai to in zaki ne ya za a yi ko kura kaga kawai tsallo za ta kama ka to haka mutane la ya arifuna ma'rufan ba su san wani abin da yake sananne ba to abin da yake mai kyawu an san shi yana da kyawu an san shi mai amfani ne to su ba san shi ba saboda haka namun daji suke wala yunkiruna munkara kuma ba su kyan abin da yake abin kyama ne to namun daji da zai iske barewa tana shayar da ɗaya ta ya ɗauke ɗaya tana kallo ya canye sannan ita ma an jawa yaji yunwa zai dawo ne kaga ila ya arifu na ma'arufa wala yunkiru na munkara haka mutane za su kasancewa Allah ya kiyaye ba ya tamatsalu lahum ash-shaytanu sai shaytan ya abin nan ya bayyana gare su a matsayin mutum wa yaqulu sai ce ala tastajibun shin ba za ku karba kiran da ake maku ba fa yaquluna sai su ce fa ma za ta amuruna to wani umarni za ka ba mu fayamuruhum bi ibadati al-awthan sai ce zan ba ku umarni ku bauta ma gumaka to tunda ban san wani abin da yake mai kyawu ba ba su kyama abin da yake abin kyama wa hum fi zalika da'ur rizquhum su a cikin wannan lokacin arzikin shi na tazo ba talauci a wannan lokacin ba rishi ba ba aikin ba zaman banza kasuwa tana yi aiki yana yi ana samun kuɗi kuɗi ta ko'ina suna shigowa darbar risko midrara kenan hasanu na aishihu sa'annan kuma su a wani lokaci rayuwarsu tana da kyau rayuwa tana da daɗi zuwa abin da ka nema za ka samu kamar yadda ka kasashen turawa suke kasan kasashen turawa kaji ba yunwa ba talauci duk kasashen turawa gaba daya kuma dai daga nan suke kwasa arzikin su da shi duk arzikin da ba nasu ba shine suke dauka da na gabancin duniya da namu suke kaiwa su suna rayuwa mai daɗi da shi shine kawai su sun bar mu ba mu da titi ba mu da aiki ba mu da abinci ba mu da kasuwa ba mu da kamfani duk kamfanin da mu sun tsada mun kashe su sai nasu kuma arzikin namu da shine ake tunkawo komawa ne duk duniya gaba daya kasashen duniya kaf su da arzikin wasu ne suke takama ba da nasu ba duka ba hidda ma kowa ba da zalimai ne muke da arziki amma kariwa da muke rayuwa a ce har yanzu akwai wanda za ka ba kada goyi jin daɗi cikin saboda Allah mu ne masu muna cikin masu arzikin duniya amma har yanzu cikin mu akwai mutane da yawa in ka baya kadago sai ya ta godiya na gode na gode kadago to me za ka mashi mu da ya kamata a ce yanzu wanda za a samu cikin wanda za ka ba shi ka goma ne ya ta godiya a ce duk mun wuce ma magana ka ba mutum ɗari ko ka ba mutum jika ko ka ba jika ya an wuce wurin Allah ya ba mu arzikin da za mu irin wannan rayuwa a ce kullum talaka a cikinmu shi ne wanda zai samun jika biyar wannan shi ne koma bayan 'yan ƙasa gaba ɗaya kullum zai samu jika biyar in ya hito ba mu gaba ne ma babu lissahi mu ba mu san ma muka yi tana muke samu kasashen duniya duk suna da lissahi an yi kididdiga an gane mafi karanci sai a ce ma wanda in yi hito kullum nema aiki ne yake ko kasuwa yake ko to in yi hito zai iya samun dala 500 dolar 500 na amerika nawa kenan wajen jika 300 dini talaka ne wannan ma ƙasashen larawa waɗanda suka ci baya su za ka ji ana ce waɗanda su kuma talakawa ne a ce mutum kullum ya zo zai samun dala hamsin jika ishirin da wani abu kullum sai ya sami ta wannan koma bayan yan ƙasa ne to matsakaici nawa yake samu kuma kididdiga ake yi ake ana ana bincike saboda yawo ake ana tambayar mutane duk masu sana'a sai kaga mutum na sai da kayan miya abin da yake sai da albasa da tumati da kayan da miya wanda ka sani amma in ya tashi kari ko ya tashi abincin rana otar za a shiga ya ci abinci mun kuma kaga sai da abin zubo ma cikin dan kwanan kanan kana kana abin nan kana ci saboda abinda kake samu ikai kawo ba a da ba can shekarun baya ba katurban nef katurban tweet set da suka wuce ba ake magana dan kasan iraq talaka shine wanda yake samun dala 100 ta america kullum nan da shekara 40 da suka wuce da wani duk kullum talaka ne wannan to amma yanzu da aka kawo masu yaki an ji haushin irin wani rayuwar da suke irin ta turawa aka kawo masu yaki yanzu talaka da kare ke samun dala goma talaka ke nan kaga duk da haka nan dai da dan rangwama rangwama saboda ji kabiyar ci ko ji kabiyar kuma da dai a ce yi neman da talakawa mu na ba a kullum zai samu shi kashi da kake gani ana musu na sai kowa ya shiga bbc ce karya ce mu ba talakawa ba ne amma abin haka bai samu ba sun hana Allah ya kiyaye hasanun aisho rayuwarsu tana da dadi Allah ya daddara mana rayuwarmu ya kara mana imani sun mayun fakho fi so sana a yi busa a cikin kaho bala ya smahu ahadun babu wanda zai jita illa asghalitan sai ya karkato da kumcin shi haka shine litan wa rafa litan kuma ya daga kumcin daya bangaren shi da yake nan ko kuma wuya ma'ana sai ya sai ya karkato ya jimi za a cewa in aka yi wannan busai wa awwalu man yasma'uhu rajulun farkon wanda zai ji wannan busa din wani mutum ne ya lutu hauba ibli ya abin nan a menene ibli yawwa yana gyaran tafkin abin nan kwatar nan raƙumin shi da yake shan ruwa yana gyara mai ɗan ramin da yake zuba mai ruwa yana cikin gyara kawai sai ya jibi sai ya ji busa kawai shi kenan kala ya ce fa yas aku sai ya waɗe ya suma wa yas aku annasu duk mutane ma sai su suma kuma yanzilullahu matsaran sa'an Allah ya saukar da ruwa ruwan sama ka annahu zullu kamar dai hadari kamar guma-guma hadari ko ka annahu qalb kamar yadda ka sami yayyabi tsatsatsatsatsat fa in lam yusbiha wabilun wa qallun wa qallu fa tambutu minhu ajsadun nas sai jikin mutane ya toho daga wannan ruwan kuma yunfahu fi ukhra sa'anna ayi busa kuma wata ta daban a ciki fa idahum qiyamun yanzurun sai ga mutane tsaye suna ta kallon ina ne suka zo kuma kuma yuqalu ayyuhan nas sana ce kai mutane ku saurara halumma ila rabbikum ku tau ku tai wurin Allah malikin wa kayfahum innahum mas'ulun ku tsaida su lalle zuwa a tambaye su kuma yuqalu sana ce akhriju basan nari ku hiddo wato tawagar wuta fa yuqalu sai a ce min kam daga nawa za a hiddo wa fa yuqalu sai a ce min kulli alfin tis'amiatin wa tis'atan wa tis'ina ku hiddo 999 wanda ke cikin wuta din nan a hiddo su da cikin mutum dubu a hiddo a baro daya da cikin mutum dubu a baro daya fazalika yawma yaj'alul wildana shiba to wannan rana fa ita ce ranar da take mai da kananan yara masu furfura wazalika yawma yukshafu an saqin kuma wannan fa ita ce ranar da ake yayewa daga kwabri kwabrin da ya dace da girman mai shi Allah subhanahu wataala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ya fi mana Allah ya sa mu gyara Allah ya ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci na'am Assalamu alaikum wa rahmatullah.
sai masa saki bayan ya masa saki kuma sai ta ita shi hari sai ta ta harbi wani bayan ta harbi wani kuma sai wancan sun wanda ta harba daga baya sai sako ta bayan ya sako ta sai ta sake dan bayan da yake yi wannan saki guda biyu ne masa wancan sun tana da shi akwai su ko kuma babu Mutum da ya saki mace saki biyu bayan ya ta ƙare idda wani ya aure ta kuma shi wancan da ya aure ta aka samu matsala ya sako ta shi kuma ya sake auren ta to wancan sake biyu wanda ya taba sana ko sun rushe malamai sun yi sabani game da idan mutum ya saki matar shi saki daya kuma wani ya aura ya sako a wancan sakin yana nan ko ya kare yana nan wasu kuma suka ce baya nan mazance mafi inganci yana nan sauraka yanzu in ya dawo saura daya sakin da ke roshewa shine kama matarka saki uku daban-daban wani ya aura to in ya dawo dama shi ke na aika za dama uku ne musulunci ce sauraka yanzu ta dawo sabuwa fili babu wani saki tsakanin ka da ita sai in kayi amma daya biyu waɗanda ana iya dawowa aure to suna nan lokacin da wani ya aure ta kana ganin ya rusa masu a suna nan amma ba matsala ce ta sabani wasu na ganin ba su Allahu ta'ala ala
sai wanda yake cewa malam salamu alaikum ma da jarabawa ce ma jarabawa ba ce ko ne ce kana addu'a to Allah ya sa a dace ina bara addu'a kan jarabawa da suka yi ta neman aiki na san ko ta neman karatu Allah subhanahu wataala ya bada sa'a Allah ya sa a samu Ah, akwai akwai ah, daya daga cikin 'ya'yan malam sani dan tudu da Allah ya mutukawa yanzu ne ake gaya mani ni ban ma sani ba bayan na zanna na ake gaya mani ɗaya daga cikin 'ya'yan shi wanda dama ya wajen shekara uku ba- ko hudu ma ba ya lahiya har ma zandar ya koma da zama can saboda abin nan ake mishi dialysis ake mishi ne ko sau ba ni mami Ba Allah mai cikawa ɗazu da sa ya fice ya rasu kuma can za a yi jana'izar shi fatan Allah ya kanshi da gafara Allah mai rahama ɗaya daga cikin ‘ya'yan malami da Allah ya ba ilimi sun ka sun yi sayi kuma suka tai madina karatu kaga kenan an samu karatu sosai amma Allah bai rubuto a dade ana yi ba ana amfanar da al'umma Allah ya jarrabe shi da ciwo kusan duk sati sai an mai wannan dialysis din duk sati shi sama haka ya koma da zama can ganda Allah ji kan shi mai gafara da sa ya huta da sa aljanna makomarsa Allah subhanahu wataala ya sa ilimin shi ya amfane shi ranar tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala da shi da mahaifin shi duka Allah musu gafara Allah ya sa sun huta Allah ya sa aljanna ce mako masu da dukkan mamatan musulmi gaba daya Allah ya musu gafara Allah ya ji kansu Allah ya hada mu da su gida aljanna ka sa mu kare da duniya lafiya kuma muke karantawa Allah ka sa ya amfani mu duniyar mu da lahirar mu Allah subhanahu wataala ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasan mu ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka raba mu da yunwa da talauci waɗanda suke kula da wannan karatu da muke Allah ka saka musu da alkhairi ka biya musu bukatunsu Allah ka shafe musu hawayensu ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah matasan mu Allah ka shirya da su shirya addinin musulunci ya Allah Allah ka kawo mana sana'a mai albarka ka kawo mu aiki mai albarka Allah ka ba mu abin yi mai albarka Allah ka kawo mana cigaba a cikin addinin mu cigaba a cikin rayuwar mu da zamantakewa mu ya Allah ka raba mu da jahilci da munafurci da zalunci da kafirci ya Allah da dukkan mugayen halaye ya Allah Allah ka kara musulunci da daukaka ya Allah Allah ka kara mana hadin kai da san junan mu ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب رب العالمين